نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haduwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuwis nefaningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau laraba hudu ga watan juma'a da la'ula haka ne? Naam. Naam. Biyar? Naam. Hudun ne? Hudu ga watan Jumadal Ula hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da shi kuma nan fa shida ga watan Novemba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato talhisi na siffar sallar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam talhisu sifatu talhisu صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واللفر ببن مالمي العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني muna roƙon Allah maɗaukakin sarki aikin da malam yayi Allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai din da muka karanta muka fahimta Allah madaukakin sarki ya sa karatun ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba a satin da ya wuce mun yi darasi shida a cikin wannan littafin in Allah madaukakin sarki ya amince yanzu zai zama shine darasin mu na bakwai haka ne kuma mun tsaya ne a shafi na 23 haka ne mun gama gabar da malam yake mana bayani akan karatun fatiha a cikin sallah karatun fatiha a cikin sallah idan mutum ya zo mai aka nusar da mu karanta fatiha a karanta wasu ayoyin a bar wasu ko? na'am mai gabar farko ta nuna mana karanta fatihar gaba ɗayanta haka ne domin rukuni ce sallar ba ta ingantuwa sai da me ita fatiha din har malam kuma ya ba mu kalmomin da idan mutum bai iya karanta fatiha ba ga wasu kalmomi da mutum zai abin nan har wasu ke ce ai gwanda mutum ya dage iya fatihar tunda su ma suna da ɗan tsayi sannan kuma wajen karanta ta malam ya ce mana ba haɗe ayoyin ake ba yanka su ake yankawa dalla-dalla yana yin su ne aya-aya baya hada aya da aya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na haka duk wani mai so ya yi sallah irin ta annabi shi ma ba zai na hada ayoyin ba Allah ya samu na tare malam ya ce sannan kuma ya halatta ya yi kawai mun fahimta ya halatta a mutum sallah idan ya zo fatiha ya karanta ta da duk ɗaya daga cikin ruwayoyin da suka zo haka ne ya yi karatu da ƙira'ar kowanne daga cikin makarantar nan da aka samo daga gare su ƙira'a daga cikin ƙira'o'in ƙura ɗin nan Allah ya muna tare ya halatta mutum ya karanta da ƙira'ar ɗaya daga cikinsu kowanne daga cikinsu ya iya ta yi amfani da ita ko ya yi amfani da ruwayar kowanne daga cikin almajiransu Allah ya muna tare ƙira'a riwaya kira'ar su ne kira'ar ƙurra'adin suwaye ne ya ce faminhum budurun saba'atun ƙatta wasatat haka ne sama al'ula suwaye to al'urra'adin nam na farko waye fa'amma karimu sirri fi tsibi na fi'un راوياه فا وقالون عيسى ثم عثمان سونيكو to kenan kaga idan ya dauki qira'ar imamu nafi' ya halatta ya amfani da ita ita kuma ko yayi amfani da riwayar me qalun din da ya rawaito daga nafi' ko kuma ya amfani da riwayar me warshu da ya rawaito daga wa nafi' ko ya dauki ta ibnu kasir yayi amfani da riwayar wa ahmadul bazzi ko albazzi ko kuma kumbul ya halatta yi amfani da kowane daga cikinsu zuwa da sauransu kamar yadda ya kama na kawai da ya ce wa ya juzu ƙira'atuha maliki da kuma maliki ya ce wa maliki yau mai dini rawihi nasirun to a takaice yana nufin kowace ƙira'a ko ruwaya mutum ya iya ya halatta yi sallah da ita kada ka ji mutum yana sallah ya yi wata ruwaya ka ce a'a barin yanke sallah je in yi tawa wannan yana bata karatun ko kuma yana yin ruwayar da ba ita ka saba ji ba muna tare kuwa dan idan ka je wani gurin ma da ka je wani kai wacce ka saba din ka iya shi bai ma iya ta ba ma iya wance bai iya ba wace ce basic ta mu anan ba hafsu ba hafsu an asim ba to in ka je wani shi kace ma karatu da hafsun din shi bai sanya ake karatu da hafsun ba daga ce ka hada shi da aiki shi bai ma iya ta ba yadda ta hasan waccan take bakuwa a wurinka shi ma wannan haka take masa bakuwa kaga ya ce sallah sai da ruwaya daya ya halatta mala yace to bayan wannan yana magana akan mai liman ko sai ce qira'atul muqtadi laha wannan shine inda zamu tashi yau karatun mai koyi ga sallah din mamu kenan ko laha gare ta ita fatihar kenan qira'atul muqtadi laha karatun mai yin koyi game da ita wannan sura ta fatiha din mala yace a gaba ta 54 wayajibu alal muqtadi kuma yana wajaba akan mai koyi an ya qara'aha wani ne mai koyi ne mamu haka muke cewa ko to yana wajaba akan mamu an ya qara'aha ya karanta ta wara'al imami a bayan limami fisirriyati a sallar da ake yi ko a raka da ake ɓoye karatu a ina fisirriyati a raka'ar da ake ɓoye karatu wa fil jahariyati aidon da kuma raka'ar da ake bayyana karatu ɗin ita ma ya ce illam ya sma'a ƙira'atal imam in bai jin karatun wa limamin au sakata au sakata ko kuma liman din yayi shuru liman din yayi me yayi shuru hadha ba'da faraghihi minha wannan bayan gamawar sa ne da fatihar muna tare bayan gamawar wa liman ɗin daga karatun fatihar shine ba'da faraghihi minha bayan gamawarsa daga karatun fatiha din muna tare kuwa akwai ruwan da ta zo idan liman ya gama fatiha to zai ɗan yi wani shuru haka mai ɗan tsawon da zai kai mamu kuma ya yi mai ya karanta fatihar sai dai ruwayan malaman hadisi kuma su sun ce da ɗan ƙura a kanta ne amma za mu ga an kakkawa a wasu littafa idan liman ya kai wala dallin zai shiru kafin ya dauki sura to a wannan shirin shine nan yake magana yace hadha ba'da faraghihi minha yace saktatan yace wani shiru liyatamakkana fiha almuqtadi min qira'atiha domin mai koyi mamu ya samu damar karanta ta liyatamakkana man al-muqtadi liyatamakkana fiha al-muqtadi don me mamu ko me koyi ya samu dama a cikin ta min qira'atiha na karanta ita fatiha dan Allah tare muke tafiya liyatamakkana fiha don me koyi waye me koyi mamu ya samu iko ko ya samu dama fiha a cikin wannan ɗan shirin da liman ɗin ya yi ya samu damar mai min ƙira'atiha daga karanta ita fatiha ɗin mala ce wa in kunna nara duk da dai mun kasance muna gani in ji mawallafin littafin kenan cewar anna haza sukuta lalle wannan shirin da liman ɗin yake bayan ya karanta fatiha bayan karanta mai fatiha lam yathbut fi sunnati bai tabbata ba a sunna kaga shine ranan malaman hadisi sun ce hadisin da me da qura kenan suka ce bai inganta ba daga annabi lam yathbut fi sunna bai inganta ba a sunna Allah ya sa muna tare kenan kaga nan an fito mana fa bayanin karatun liman game da Fatiha sai aka ciro tawa shi ma mamu game da me Fatiha kamar ya ce alƙira'atu ba'dal fatihati karatu bayan fatiha dama da an kai fatiha sai me sai a tafarko sai me karatu sai ce wa yusannu an ya ƙara'a ba'dal fatihati suratan ukhra kuma an sunnanta ya karanta bayan fatiha wa yusannu kuma an sunnanta wa mai sallah an ya ƙara'a a kan ya karanta yaushe ba'dal fatihati bayan fatiha me zai karanta suratan ukhra wata surar daban kinan kaga sunna ne idan mutum ya gama karatun fatiha sai ya yi me sai ya karanta wata surar daban hatta fi salatil janazati sabuwar magana ce ga wani sabon addini a ban ji mu ba fa ko har ma a sallar janaza wace ce sallar janazar ne ma kuwa oke sallar gawa idan aka mutu ko oke ita ce sallar janaza na hatta fi salatil janaza har ma a sallar gawa ya karanta fatiha an sunanta masa ya karanta wata sura daban ya ce au ba'adon ayati ko kuma wasu ayoyi ba sura complete ba kenan ba dole ba ne sai sura a ko wasu ayoyi kasa akwai mai wanda kawai idan ya zo kawai ya ɗauki sura to sai ya kai ta kuma da gaske yajin yanke tan kuskure ne a au ba'adon ayat ko wani ɓangare na wasu ayoyi fi rak'atainil ulayaini a ina za a karanta aina aka sunanta ƙarin fatiha ɗin ƙarin sura akan fatiha fil raka'ataini a raka'o'i biyun nan al'ulayaini na farko al'ulayaini na farko daga al'ula ko sai aka sami al'ulayaini a tasniya ko mala yace gaba ta 56 wa yutilul qira'ata ba'daha ahyanan kuma ya tsawaita karatu bayan fatihar ahyanan wani lokaci ko kuma mu juya shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yutilu qira'ataha kuma yana tsawaita karatu wa yutilul qira'ata kuma manzon Allah in yazo sallah yana tsawaita karatu ba'daha bayan fatihar ahyanan wani lokaci Allah ya sa muna tare wa maza wa yuqassiruha ahyanan wani lokacin kuma yana gajarta ta ita wa karatun wani lokacin ya tsawaita karatun wani lokacin kuma ya gajarta karatun saboda me li'aridi safarin saboda wani tafiya da ta bujiro saboda wata tafiya da ta yi me ta bujiro kenan kaga za a sami kubucewar hikimar wannan ai kuna halin tafiya za a yi sallah kawai ka zauna kai ta jan doguwar sura yaya ta yi motar ta kuma daban-daban kuke yi ta yi akwai mata a ciki ba za su fito sallan ba ta yi akwai musulmi wanda ba za su fito sallar ba ka zo ka rike sallah kana ta tsawaita mai zai biyo baya za a shiga gonarsu su waɗancan haka ne ko kuɗin ma damuwar wani ma dama da shi fa da ƙyar ne da ya ga kowa ɗau buta ya tsaya amma dai damuwarsa ji yake kamar dai faɗi saboda yunwa sai ana tashi kuma an je ya bi ku ya tafi sallah ka je ka rike wuta damuwarsa a idar a je a yi mai dan wannan saukin da aka yi na sallah na a yi kasaru ka kuma tsawaita karatu kaga an cire hikimar saukin ya ce li'arizi safarin saboda wata bujurowa ta tafiya wani abu da zai iya bujurowa na tafiya au su'alin ko kuma yana cikin sallar sai ya zamto akwai yanayi na tari da ke damunsa yanayi na me tari su'al bisil su'alin tari au maradin ko rashin lafiya au maradin ko kuma wani rashin lafiya au buka'i sabiyin ko kukan yaro au buka'i sabiyin ko kukan yaro ai duk waɗannan mun kula dalilai ne daga cikin dalilan da sukan iya same su ja hankalin mai sallah ko su rage masa nutsuwa a sallah haka ne yanayi na tafiya hankalinka na kan gida ne tayo ma in kai sa'a yaya me na'am in kai sa'a dariya na ga dariya yayi mala aliyu ku dawo amsa ba mala idris ku ne masu amsawar suna nuna mai ka faɗa ka yi ba za su gane komai ba a ba layin ka ba ne ka yi tafiyar misali ɗayan biyu ne ko dai ka tafi gidan ba ka haɗa shi ba tunaninka na ina ko kuma ka yi sa'a ba auren dole aka maka ba nama nan ba auren dole ba na'am ta damu da kai to a dunkule kai sa'a tana damuwa da kai tana damuwa da kai ka bar gari e to takan ji ba ta da kwanciyar hankali sai lokacin da kai me me yake faruwa to tayi kuna gab da shiga mota ta kira kun ba a yi kilomita kaza ba ta kira misali kun zo daidai da za ku yi sallar sai ta yi me ta kira ta ji kuna ina an ɗau butan kuna alwala kun shiga sallah yaya tunaninka yana can inda ake ta kiran nan naka shi yasa an ce ba layin su bane waɗancan misali kaga to ana yanayin da sallah ka ce zaka tsoye ta karatu kuma an samu akasi in kuma an yi rashin sa'a kai ne suka tura tuzuru jan sallar to a cikin su akwai masu matan da wani ma sai da ka fara karatun ma ta kira shi sai ka tsaye ko ce mata bari mu yi sallah mu fito ko ka zo ka tsawwala karatu yaya kaga duk dalilai ne da za su iya sa hankalin mutum ya rabu biyu ko kuma tari kaga dalilin ne da zai sami shi ma sallar in dai dai tsawaita kuma ga tari ga sallah ko jinya ko kukan yaro ana cikin yin yaro ya farke da kuka na da ƙarshen ba a isa ban kana cikin bakara ne ka ji ka dawo tini baka san kama tsallako ka dawo tinin ba haka ne? eh ko kana tsaye ne ya kamanta da rukuyin ma kawai ka tafi sujada kukan ya dame ka kai ma to sai aka ce wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita karatu wani lokacin kuma yana takaitawa yace wa takhtalifu alqira'atu bi ikhtilafi as-salawati kuma karatun na sabawa da sabanin sallolin mu kula a saman can na ya ba misalan wuraren da yake gajartawa ne haka ne to na daga cikin kuma tsari na manzon Allah lokacin da ya zo sallah sai ya ga jama'ar ba ta haɗu ba lokacin ba a gama haɗuwa ba ba a yi mai ba ba a gama haɗuwa ba to yakan ɗan tsawaita karatu saboda uzurorin da ya rirrike mutane wajen makara misali sallar asubahi wani ba gama tashi ba wani karatun ne ma yake tada shi a masallaci haka ne ɗan tsawaita wannan sai sa har ya yi faka-faka in ji ku ya yi mai da ya faka-faka ya zo har ya samu sallar amma da a yi ta shaf-shafa duk faka-fakansa zai samu ba zai samu ba to na daga cikin irin wuraren da manzon Allah yake wannan ɗin izaro ahun ijtama'u ajjala wa izaro ahun abuɓa'u asfara to yakan yi wannan sallallahu alaihi wasallam nan kuma mala yake ce mana a gaba ta hamsin da bakwai wa takhtaliful qira'atu kuma karatun na sassaɓawa ba a yanayi ɗaya take kasancewa ba kenan bikhtilafil maza bikhtilafil salawat da sabanin sallolin fal qira'atu fi salatil fajr mala ce kaga karatu a sallan asubahi atwalu minha tafi tsawo a cikin sallar al-asubahi din fi sa'iri salawat a cikin sauran salloli al-khams guda biyar fi sa'iri salawati al-khamsi a cikin sauran salloli biyar din mun fahimci gurin nan ya fi tsawaita asuba akan me akan sauran sallolin yace thumma dhuhru sannan sai sallar azhar thumma al-'asr sannan sai sallar la'asar wal isha'u da kuma isha'i thumma al-maghrib ghaliban sannan kuma sai maghariba a wasu mafi rinjayen wasu lokuta muna tare gaba ta hamsin da takwas walfira'atu fi salatin laili atwalu min zalika kullihi mala ce karatu a sallar dare walqira'atu fi salatin laili karatu a sallar dare atwalu min zalika kullihi ta fi tsawo a kan hakan gaba ɗayansu duk waɗancan sallolin da ya lissafa to sallar dare kuma ta fi waɗannan tsawo haka ne? ita kan dama ya kai ɗaya ne ka yi iya yadda iya ƙarfinka ko? waccar kuwa akwai jama'a sannan kuma dama na fulace haka ne? sai ce wa sunnatu abin da yake sunna a gaba ta nawa italatul qira'ati tsawaita karatu fi rak'ati al-ula raka'a ta farko akthar min ath-thaniya fi da raka'a ta biyu abin da yake me sunna wa sunnatu italatul qira'ati abin da yake sunna shine tsawaita karatu fi rak'ati al-ula raka'a ta farko akthar أكثر من الثانية في يد ركعة نوى تبيو وأن يجعل القراءة قبعة ستين ديني كما يسنى كراتم وأن يجعل القراءة كما شيمي سلا يسنى كراتم في الأخرين أركع بيو كرشي في الأخرين أركع بيو كرشي أقصر من الأوليين su fi gajarta a kan na biyun farkon a ƙasoro kun ga daga alƙasur ko su zama sun fi gajarta min al'ulayai ne a kan rakawo'i biyun farko ƙadaron nisfi gwargwadon rabi ƙadaron nisfi gwargwadon rabi kenan misali in a raka'ar farko ya karanta shafi a raka'a ta biyu ya karanta mai in a raka ta farko ya karanta aya goma ta biyu ya karanta aya na'am a farko ya goma ta biyu ya yi biyar kamar gwargwadon rabi kaga dole ta biyu ta fi gajarta a kan me ta farko ya ce gwargwadon rabi allah ya datar da mu har yanzu muna karatun fatiha mala ya ce ƙira'atul fatihati fi kulle raka'atin karatun fatiha a cikin kowace raka a cikin ƙira'atul fatihati fi kulle raka'a karatun fatiha a cikin kowace raka gaba ta 61 mala ya ce wata jibu ƙira'atul fatihati karatun fatiha na zama wajibi fi kulle raka'atin a kowace raka'a fi kulle raka'atin a kowace raka'a wa yusannu ziyadatu alaiha kuma an sunnanta ko ana sunnanta ƙari a kanta في الركعتين الأخيرتين أركع بيون كرشي أيضا كما أما كود يوشي أحيانا وسلوكتا أحيانا وسلوكتا الله سامنا تعالي وسلوكتا ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة قبعة ستندا أكو يتي سويت كراتل الإمام baya halasta bi aksara mimma jaa fi sunna fiye da fiye da abin da yazo a sunna fiye da abin da yazo liman ya tsawaita karatu yayi tai yayi tai fiye da yadda yazo a sunna yace to wannan bai halasta in Allah ya sa an baka limanci to ka kiyaye wajen tsawaita karatu har ya fita daga yadda yazo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wala tajuzu italatul imami lil qira'a tsawaita karatun limami bai halasta bai mi bai halasta bi akthara mimma jaa fi sunna fiye da abin da yazo a sunnar manzon Allah fa innahu domin shi tsawaitawan fiye da yadda yazo a sunna muna tara gurin nan fa innahu domin yadda lamarin yake ko fa innahu domin tsawaita karatun fiye da yadda ya zo a sunna ya shuku zalika hakan yana tsanantawa alaman kadi ya kunu wara'ahu akan wanda yake bayan liman din ala man kadi ya kunu wara'ahu akan wanda yake ya kasance a bayan liman mamu kenan min na'am yace fa innahu yashqu bidhalika afwan domin lalle shi tsawaita karatun a bayan a fiye da yadda yazo a sunna ko kuma kace fa innahu yadda lamarin yake shine yashqu bidhalika shi mai tsawaita karatu fiye da liman din yana tsawaitawa da wannan tsawaitawar tasa akan wanda yake kasancewa a bayansa shukuran mun kalli gurin nan ya shukku na cire bawun din ne a bayan nan ya shukku bi zalika da wannan tsawaitawar bi maza bi zalika he zama bi taqwilihi alqira'a da tsawaita karatun nasa yana tsawaitawa akan wanda yake kasancewa a bayan sa mamu kenan yace min rajulil kabirin fi sinni na daga mutumin da yake babba a wajen shekaru tsoho kenan ko wanda ya manyanta min rajulin kabirin fi sinni na wanda yake tsoho ne ko dattijo za a kuntata masa au maridin ko marar lafiya au maridin ko marar lafiya akwai lokacin da zaka shiga sallah ba ma ka tsawaita ba iya fatiha ka kaita daga farko zuwa ƙarshe a baya wani in Allah ya jarrabe shi da jinya haiji kamar ba fatiha ba bakara kake karantawa fatihar baya da taƙi ta ƙare kana ta yin fatihar ta ta ƙare balantana kuma a ɗauko doguwar sura ya ce a ra'atin laha rabi'un ko matar da take da wanda take shayarwa a ra'atin laha rabi'un wanda ake shayarwa matar da take da wanda take shayarwa au zil hajati ko kuma wani mai bukata au zil haja ko mai bukata wannan kan wannan lokacin nan inda ya sahun ya kai mutum goma akwai yiwuwar ka samu mutum hudu duk suna da bukata shida ne kadai kawai suka zama sukar ba matsala ba matsala ta yi wani da gaske kawai darajar sallace ya sa kawai ya ji ba yadda ya iya tsaya amma dai da ta shi ne da da daga da da akwai kofar sai lokacin da ya ga dama ko ya zo kwanciya ya hada yi a da gaske wannan lokacin bai da lokaci zai wuce ya je in ya so ya zo kwanciya ya yi ya yi saboda abubuwan da suka taru masa a kai ana yi an ce eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kenan kaga za a samu an samu fiye da hudun ba sai an samu masallacin da an yi raka'a biyar duba wanda ya gane har shida ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gano to kenan masu damuwar fa ma abota bukatar sun fi yawa ba a ciki ko a ce ba du du halli ban da ai shiga eh eh an yi sallar ko ya shiga kokonto ya yi ƙari ne ko kuma bai kai ba shi bai san ya ƙara ba ne ko ya rage mamun ma ba su sani ba kowa yana kokonto Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya takaita mana damuwoyi Allah ya takaita mana damuwoyi daga cikin hanyoyin ba wanne ne takaita damoye ai suna da yawa birjik ala bi zikirin lahi da gaske a zikar ɗin nan ko wallahi yana taimakawa wajen rage tension wallahi yana taimakawa eh inda Allah ya ma kyautar yawan zama kana a zikar to yana rage ma tension eh za a iya zuwa wallahi ana bin kalera miliyan goma ko rawan azkar inda kake bata daga ba hankali ba wani wanda ake musa dubu uku ya gaba ɗaya ya kasa zama guri guda eh sai a ganka kamar ba komai a tattare da kai amma da damuwa amma ka rike azkar din sai Allah ya rage ma damuwar kawai kana jin lokacin da Allah ya dan biya fadan biya sai ne shi kuma can da dubu uku he kasa kwanciya eh azkar din nan da gaske Allah ya azurta mu da su malam yace al-jahru wal israru bil qira'ati yanzu dai muna kan karatun fatiha din ko a kowace sura a raka'a wajibi ne a karanta ta sannan kuma sunna ce wani lokacin ana iya karawa a ƙara me ayi ƙari akan fatihar har kawai biyun karshe yana iya faruwa karka ga wani lokacin wani yayi kace ya abin nan sannan kuma malai yace bai halasta idan kana limanci ka tsawaita karatu ka tsawaita karatu saboda za ka kuntatawa wanda yake bayanka akwai tsoho mai shekaru da yawa akwai matar da take shayarwa akwai majinyaci ko akwai mai bukata duk suna iya kasancewa a bayan liman saboda waɗannan dalilan sai ake so a yi mai a takaita wannan shine daga cikin za ku ga sallan mu a can da gaske ba ma tsawaitawa so da mafiya yawa wani lokacin masallaci ne da matafiya eh wasu sun zo ne kawai suka tara tun da da jam'i bari ne sai ka rike musu wuta kamar da muka faɗa ta zo tayo sun ce ma ga munan a hanya yanzu mun iso ninge ba munan da minti kaza za mu iso sai liman kuma ya rike adadin mintin da ya kira ya ce mun iso ninge nan da awa guda da mu iso sai ka ci minti talatin a sallar yaya in ka samu masu da gaske za su ji kawai a wannan fa ba namu ba ne bari mu yanke kawai mu koma mu yi tamu a waje laifi suka yi hannu dai na zo ina halin tafiya na ji ka rike wuta ka rike wuta zan yanke jawo na waya na mu koma wajen mu yi sallar mu mu yi tafiyar mu ko ku ci gaba dama garin ku ne eh kowa yana yi yana hango makwancinsa eh ku mu da mu eh da mu yi faka faka wa alaikumus salam نعم نعم نعم
Eh.
a yadda ya zo a sannan karka sa a fede wannan ko kuma a samu matsala a karawa limamai wata kwarin gwiwa eh fiye da yadda ya zo a sunna afuwan na taba wannan maganan kwanakin ba a masallacin unguwarmu na ce to fa har yanzu fa mutane suna ganin ana tsawala karatu fa har yanzu fa ba ni ban a ningi fa ban ga masallacin da ake tsawala ba guda daya a ningi akwai kace ni na gama yawa duba sallatan ningi dai da na sani ban taba jin gurin da ake tsawalawa ba sai dai kawai yanayin da muka taso a kai na lalaci na kuma rashin sanin mahimmancin ibadar gurin ibadar ma kansa kawai wuri ne da kawai kowa Allah Allah yake yayyafi ce a wurin ba wuri ne da yake gani ya kamata in yazo ya samu lokaci na musamman a ciki ba eh an dai kai comparing yanzu a ba a ma kaiwa geji zance na gaskiya ba a ma kaiwa gejin ballantana ba a ce an yi fiye da yadda ya zo a sunna kar mu tsawon wannan ina sane na ɓoye gurin ba eh na na
kawai ka faɗa masallaci ta yaya za a zo ana shi wani wani irin sallah ne har yanzu har yanzu mutanen kano suna da wannan ɗabi'ar na kiyaye ba a mata wannan sai dai wuraren da kawai ba su fahimci sunna ba amma inda suka fahimci sunnan nan a wurinsu har gobe suna wannan kiyayewa ha ya kake ganin saudiya ya suke yi an muna gani a satellite faka-faka su ma ta faki bayawa sai lada ko haka suke yi na har yanzu mu ba a kaiwa magedin ko shi ne a takaici ballantana ma a ce an yi fiye da yadda ya zo a sunna din na bayyanawa aljahar bayyanawa wal israru da kuma boyewa a ina ko boye mai bilkira'ati karatu bayyanawa da kuma boye karatu a cikin sallah Allah ya saka malam da alkhairi ku ga yadda wai gaba gaba yake ta ebo mana ita yace wa yajharu bil qira'ati fi salati subh kuma zai bayyana karatu a sallar asbahi yajharu bil qira'a zai bayyana karatu ko kuma yana bayyana karatu a sallar asbahi wal jum'ati da kuma sallar juma'a su bi kadai wal'idaini da sallolin idi guda biyu shine babbar sallah da karamar sallah ko walistisqa'i da kuma sallar roƙon ruwa ita ma yana bayyana karatu walistisqa sannan kuma walkusuf da sallar kisfewar rana ita ma me ake yi bayyana karatu salloli nawa kenan asubahi juma'a idi guda biyu sallar roƙon ruwa sallar kusufewar rana wal'ulayaini da raka'o'i biyun farkon nan min salatil maghribi wal isha'i na na sallar maghriba da kuma isha wuri nawa sannan na'am ya hade guda guri ɗaya ne a guri ɗaya ko al'idai ne ko na'am sai ya ce wa yusirru biha kuma yana boye ta ita wa karatun fatiha din ko ai karatu din a dunkule fatiha ba wai iya fatihan ba ai menene ba ba iya fatihan ba karatu yace mana ai wa yusirru biha kuma yana boye karatun fi salati dhuhri wal asri a cikin sallar azhar da kuma la'asar guri nawa biyu وفي الثالثة من صلاة المغرب da kuma cikin raka'a uku ta sallar magariba an samu wuri nawa guri wal ukhrayaini da raka'o'i biyun karshe min salatil isha'i na sallar isha'i nan ma ana ne boyewa gaba ta 65 malam yace wa ya juzu lil imami kuma yana halasta ga liman wa ya juzu liman yana halasta ga liman an yusmi'ahumul ayata ya jiyar da su aya daya an yusmi'ahum al-aya ya jiyar da su aya daya ahyanan wani lokaci ahyanan wani lokaci ko da yaushe wani lokaci fi salati sirriyati a sallar ɓoye a wurin da ake ɓoyewa dinnan to ya halatta wani lokacin kuma ya je da su aya ɗaya iya aya ɗaya sai a wuce an samu manzon Allah ya taɓa yin haka Allah ta muna tare kamar ya ke dama shi ne da aka tambaya na lokacin azhar ko la'asar din to ya halatta wani lokacin ya furta aya ɗaya a bayyane haka ne ike da sai kuma a ci gaba wani lokacin ya jiyar da mamu aya ɗaya Allah ya datar da mu ya ce wa ammal witru gaba ta sittin da nawa da shida wa ammal witru amma sallar raka'ar witri wa salatul laili da sallar dare gaba ɗayanta kuma fa yusirru fiha taratan wani lokacin yana boyewa a cikinsu ko a witiri ko kuma sallar dare wani lokacin yana yi ya yi karatu a boye wa ya ji haru taratan wani lokacin kuma yana bayyanawa yana mi bayyanawa Allah ya samu na tare haka shi ma daga kwaskwari wadda damu samu mun ɗauka sallar dare kawai dole bayyanawa ake haka ne wani kuma ya ɗauka ai ɓoyewan ake kawai ba a ji tun da na fula ce a'a wani lokacin yana bayyana ɓoyewa wani lokacin kuma yana bayyanawa sai dai wajen bayyanawa mala ya ce wa ya wa ya tawassatu zai tsakaita ne fi raf'i sauti wajen ɗaga murya fi raf'i sauti wajen ɗaga murya zai tsakaita ba zai ɗaga murya da zai hana wanda suke gefensa bacci ba haka ne da wani lokacin ma shi ya dawo daga wani guri daidai lokacin da ya kwanta za mu fahimci wannan wanda suke makarantar gaba da secondary lokacin da ka gama jakin ɗinka za ka tafi ka kwanta shi kuma lokacin yanzu ya taso daga hostel zai je ya fara jaki ina ga yana faruwa to kaga lokacin da kuma ka dawo wani kuma lokacin ya tashi shi kuma a ɗakinsa zai fara karatu sai ka hau sallah ka hau ɗaga murya kaga zaka hana shi shigar da abin da ya kamata ya shiga ko kuma abokin baccinka ne lokacin shi kuma baccinsa yake masa daɗi sallar ka ba ce ta hana shi bacci ba yana da haƙƙin baccinsa na haka sai ka tsakaita wajen ɗaga murya yadda ba za ka cutar da wanda yake kusa da kai ba Allah ya datar da mu shari'a kenan sai kuma tartilul qira'ati tartilu al-qira'a lokaci gaba ce na shi ke nan damu su kaiwa gaba ta biyar ɗin nan sai mu tashi a kai a wajen yin karatu ɗin kuma yin me karatu ɗin mala ya ce wasu sunnatu an yi rotilal ƙor'ana tartila yace abin da yake a sunna shine karanta karatu na alqur'ani da nutsuwa da nutsuwa ya dauko matakin tartil na masu tajwidi ai ya kasa karatun akwai alhadir ko shine me akwai kuma at-tartil ko akwai kuma me ina kashi uku ya kasa su ai haka ne na akwai tajwid ba fi halati tajwid shine at-tartil fi halati tajwid aw at-tartil ba to wannan matakin dama shi aka dauka ma a wajen koyarwa akwai at-tartil aw at-tajwid akwai al-hadr akwai kuma me at-tadwir naga guda uku ko to wannan matakin an so idan mutun ya ko a sunna shine mutun ya zama ya karanta qur'anin daki daki dalla dalla daki daki dalla dalla da natsuwa ya ce la harzan wala ajalatan ba da sauri ba kuma ba da gaggawa ba ba da sauri ba kuma ba da gaggawa ba wannan ana ake yin sa ne da mutum yawanci wannan an fi yin sa ne a lokacin sallar dare ko lokacin menene lokacin tahajjud haka ne za ga kowane limami ya canza salo a lokacin ne saboda kawai an matsu ya sauke ƙur'ani Allah ya ba mu ikon mu gyara eh ya mami ya ja la hazzan wala ad ni ma haka ya rubuta irin da kika gani eh karatun ne ba haka yake ba kawai ina ga typing mistake ne la hazzan wala ajalatan in kace la haza ba wannan ba kenan ko la haza ba wannan ba wala ajala kuma ba gaggawa ba ala hazzan wala ajala ba sauri ba gaggawa bal qira'atan mufassaratan yace karatu mai fassara karatu mai mai harfan harfan harafi harafi kana karatu kana haralo ma'anar abin da kake karantawa amma inda gudu ne fa halarto ma'anar ba zai yi ba halarto ma'anar ba zai yi ba yace wa yuzayyinu alqur'ana bi sautihi kuma ya kawata alqur'anin da muryarsa wa yuzayyinu alqur'ana bi sautihi ya kawata alqur'anin da muryarsa wa yataghanna bihi kuma ya rera shi fi hududil ahkam a wajen hukunce hukunce al-ma'rufa wanda aka sani inda ahli al-ilm bi tajwid aw masana tajwidi Allah ya samu na tare ya dinga rera ƙur'anin a wajen hukunce-hukunce waɗanda aka sani a wurin masana tajwidi malaman tajwidi gurin da ya fito? kinan zai rera rera yawa ka kalli saman ya ce wa yuzayyinul qur'ana bi sautin ya kawata alƙur'anin da muryarsa da na iya kawata da na kawata misali mu ba da misali amma da wanda yake da murya iya kawata ya ba misali da kuma wa yatazanna bihi fi hududil ahkamil ma'rufati inda ahli ilmi bit tajwid Iyazan billah. Wa hada Allah. na'am yawa kamar ya to salon yangar in ban iya yangan ba ne da na kwatanta amma an gano maganan nan a ya sako kamar ɗaya ne kamar biyu ne kuma kamar ɗaya ne kamar biyu ne kawata alƙur'ani da murya a yi murya mai daɗi kenan a kawata alƙur'ani da me da murya sannan kuma nan ya rera shi a wajen hukunce-hukunce zai ba ka maganar sama ne ƙira'a mufassara ɗin nan mufassara ɗin akwai wanda iya karatun da ka iya larabci kawai kana ji kawai kana jin ma'anar kana ji kana jin yadda yake salon ƙura'anin haka yake karanta shi ba da hausa ba ana karanta ƙur'ani da hausa ana karanta shi kuma da larabci to a karanta shi da larabcin yadda kana yi kana jin ma'anar ci kawai take zuwa maka in kana sauraron misali muhammad siddiqul manshawi na ka ji kawai akwai gurin da in ya zo na ban tausayi ne ma ya muryar sai ka ji kamar kuka dai fashi haka ne yana karatun ne wajen hukunce hukuncen ko yana bin su daki daki daki daki in kana sauraron husari naka dole gurin ya ware wani gurin kawai kamar kuma tadi ba yake yi mun taba lura da haka naka da kawai kuma kamar normal magana yake kawai a wurin to gurin hakan yana kira'ar mufassara mufassara mishari ma haka ko mishari din rashi shi ma yana haka ya muke jin su dai akwai gurin da in ya zo ka ji ya tsula kawai ya tsale ya ɗebo muryar ya buɗe baki gurin gurin kuma ya kaji kawai ko ya fashe da kukan ma to kira'a wajen lura da hukunce-hukuncen haka akwai gurin da zaka ji kawai akwai bukatar nan gurin a daga murya hukunci ne akwai gurin da an zo kuma zaka ji wajen tausayi ne haka sai a sauke ta malam yace wala yataghanna bihi ala al-alhan al-mubtadi'a ba zai rera qur'ani a bisa harsuna ko a bisa kuskura kurai irin na bid'a ba kurakurai irin na 'yan bidi'a ba yadda 'yan bidi'a suke rere waƙoƙinsu da wannan mutum ya ce irin haka zai yi a'a wala alal qawaninil musiqiyya mu mu alal qawanin al mu yawa al musiqiyya music music kenan fa sai muke cewa music ko to ba kuma a bisa ka'idoji na music ba ka'idoji na music yadda suke kwaikwayon nasu na kiɗa na wannan a ce kuma da irin wannan harshen ko irin wannan kurakura mutum zai rela alkur'ani ba a'a a muka ai namu ya ishe mu mala yace al-fathu ala al-imami yi wa limami gyara shine al-fathu ala al-imam bude wa limami kamar ka bude masa gaba ya kalla yace wa yushra'u lil muqtadi an shar'anta wa mamu shine muka ce al-muqtadi ba an yataqassada al-fatha ya nufi gyara ya yi nufin gyara shi ne alfataha nan ɗin ya yi nufin buɗe wa liman alal imami wa imam izartajja ko izartujja duk shi ma alaihi fil ƙira'a idan karatun ya kakare masa kuma idan ya buƙaci haka ban san ko muna tare ba karatun ya tikire masa ya ɗauko ya ɗauko ya zo gurin ya kakare idan ya zo ya kakare sai a ɗaga masa su ya ce idan mutum idan liman ɗin ya bukaci haka ba yana kakarewa ne ake masa ɗago ba mu kula da gurin nan liman na kakarewa na farko na a bar shi zai tafi zai dawo idan ya zo gurin muna tare kuwa ya kakare zai ƙara komawa ɗebo ta idan ya zo karo na uku to idan ya yi shuru bi ma'ana ku ɗaga mu haka ne idan ya so kuma sai yanke ta sai ta furuku ya an bashi wannan dama masan ko muna tare ba zai iya ya kakare ya kakare ko ya yanke ta daga nan ya tafi ruku zai iya daga nan da ta kakare ya tsallake ko ya tafi aya ta gaba ko kuma a faro karatun ya yanzu ya fara ji gurin ba zai zo ba sai ya dakatar da gurin sai ya dauko inda zai zo na eh duk qur'ani ne na daga cikin abun da ake gudu shine wani lokacin liman na daukowa akwai gurin da ba batan bane ba ma ko ba kakare wanda yayi ba akwai abun da zai iya mai da shi ba kai baka san me mai da shi baya ba eh akwai wanda ya saba karatu da hukunce hukuncen nan yana tahowa ko sai ji ya bar wata ma'ana ko zai iya tsallake wata kalmar ma a baya kai baka ma ji lokacin da ya tsallake ba sai ya dakata tak ya gano ya bar wata kalma fa a baya sai ya koma ɗauko ta kai ka ɗauka ɓata ya fi a masa ɗauko eh yana yiwuwa wani kuma wannan jiho ɗagun kuma shi ke na an dubulbata sallar wani kana jiho ɗagun fa tsorata shi da kai da gaske sai ya ji magana sai rasa me ya faru ya ji an jiho magana shi kuma bai san wani abu yi ba ashe kai ka ɗauka ya kakare ne shi kuma ba kakare ba kana jiho a ya rikice sai rasa to yanzu da kake karantawar mai kake mar gyara he rikice shi yasa aka ce sai idan karatun ya kakare masa zai koma ya dawo har sai yayi ya yayi shiru ya bukaci a daga shi sai a daga shi in bai bukata ba ma zai iya tafiya ruku'u karkace a kawai dan ya kakare sai ya tafi ga mu da haddar mu gangan kuma bare tsaya mu daga mar ba a ci gaba a'a Allah ya datar da mu wannan shine darasin mu na Allah ya albarkaci abin da muka karanta akwai matsala alaikum salam sittin da na kawai ka huta ya ce wani lokacin wani lokacin in yayi ba laifi ba ne wannan malam fa yana fito mana da abubuwan da wasu abubuwan da aka ba a saba da su ba idan mutum ya sai a ɗauka ya zo da sabon addini amma kuma a shi akwai shi a rubuce na haka ko da wata gaba ka ga mutum ya aikata ka san dama ya zo a shari'a ba an ce yi ta yi ba ne kusan hikimar karatu shi ne ya fito ma da hasken da ko da ka ga wani ya yi irin ba yadda aka saba yi ba to dama akwai hujja ta cewa an ba shi damar zai iya yi na ban san kuma me za ka ce a kai ba Na'am. na'am